daɗe ana yi
wato sauti kake Eh, sauti.
ba kalmomi eh, ba kalmomi ba sauti wato yadda ike yin to sautinsa in yana yi to amma yin yanayin wannan da gangan ko dai saboda abin ya shiga zuciya ta har har ba zai iya har ba zai iya rabu da shi ba a sauti eh sauti ba da gangan ake ba to Eh.
kana so ne ka ah, jawo hankalin mutane yawa su ji daɗin abin ah, kamar da ake ake yin busa to kaga mai yin busa sai ya sa wani abu a baki to sannan ya iya ya iya yin busarsa to amma ina yin busan nan kai ma kana jin daɗi kamar algaita to har kana motsa kanka haka Haka kana ne, eh, eh.
ka gani ko Eh.
to wannan sauti ne To, amma yanzu misali wannan eh, da ka ce da To.
shi eh, wanda ka wanda ka karanta mini yana yana nan eh, ita ce zu- zumunta.
Zumunta, mm.
To, sa'an da ka zauna ka rubuta Mm.
ka ce wa kanka zan yi shi akan sauti kaza?
ni dama tilas To, to irin wannan sauti to, akwai mawaka iri biyu to, akwai mawaka wanda za su za su kwaikwayi na wani kirin to.
akwai kuma wanda shi nasa ne ba mai shi Yawwa, kama wanda ka karanta Kama mini wanda- na mutu na mutuwa.
yawa Wannan naka ne.
yawa to a sauti duk Eh.
duk galibin waƙoƙi na ma haka suke To, ban yi na ji.
kwafiyin ana To.
wannan ba To, amma wani lokaci misali w- w- wannan na itace zumunta zaka ce to ai wannan yana da daɗi ko zan sake wa- sake launin sauti W- wani a kusan sake yin wa- wata waka duk wancan sauti eh eh nayi eh ana yin haka eh kan misalin ta itace zumunta ta an yi ta akan itace zumunta ta to kuma yanzu akwai waɗansu waƙoƙin masu irin wannan ta sautin mm, da aka yi Eh.
amma an yi su da wata waƙa daban yawa to yanzu ka ba sautin nan suna ba shi da suna na ba shi da suna ta Mm, amma eh, wato wato wato kamar a larabci ka san ana samun ma'auni eh na waƙa eh akwai a ce bahari na kaza bahar kamil ta bahar wasit ta ka gani ku bahar al-qasir eh daban-daban daban eh Ka amma gani?
wannan ba sauti daidai ba ko Eh, wannan kama wannan yayi tsawo wazan eh, wannan ma'auni.
wazan eh, ma- Ma'auni, eh, eh, ma'auni.
eh, eh, to eh, baharin waka kan wannan Eh.
amma sauti sai inda kaga dama ka karanta abu.
eh domin ko mun mun yi waka wani daban kuma yana yin sautinsa ya fi namu daɗi eh shi ko Eh.
ba shi yayi ba To, Da yanzu- wakar da ba- yanzu misali in kana so za ka iya zauna ka karanta wannan eh, itace zumunta da da wani sauti daban Yanzu ma?
Eh, eh, sai in iri hudu har har fudu ma mm, daban-daban har fudu ma gashi ko duk da daɗi eh eh eh to wannan very very i- interesting Wani- Um, wani.
ina da wato ina da wani um, mataimaki na ai, mace ce ta- ta- tana da um, hikima cikin magana music Na haka ne ta zauna a Uganda da waɗansu haka ne wurare haka ne kuma za ta yi kokari za- ta, ta Ta yi rubuta da irin eh, Nata.
kasan rubutun na Ai, nasu nasu mm, na- da na kyau music eh, to ka gani ba lallai bane wato abin da nayi mm, nayi sauti da shi na karantawa mm, to ba lallai bane mutum kuma kama- kamar ta mutuwa to, in ka duba ta mutuwa an ce an ce an ce an ce um, idan na cika ku yan uwa na gaya muku da kun ji cikawa ta ku tari gidana idan har da rana abin ya zamko cikin dare batun jinkiri kar da ya samu wajena to ka gani idan na cika ku yan uwa na gaya muku kun ji cikawa ta ku tari gidana idan har da rana abin ya zamko cikin dare batun jinkiri kar da ya samu wajena daban kenan, ka gani daban.
بسم الله الرحمن الرحيم تو بسم الله karanta ka dai مم، لا، إيه، أكرمت أنا مجي ita wannan dai إيه، ذاك أكرمت ذاك هو هو
bismillahir rahmanir
مم.
mun goda Allah jalla sarki wahibun rahmanu mai kyauta da batanka ta za sarkin sarauta wanda batanka garai ba wajibi a gare shi sai falama ta za sarkin kano wallahi ya yi maka godiya sirran wajaharan kai kaɗai ka isan masa kuma ka sani kai ɗai garai don ba wani don ba shi duban gairugun lamari na sa tausan musulmi ya isa yayi tambaya sha'anin ruwa a cikin ƙasashe an rasa ba nan kadai ba a bar na shuka ta mace har daura babu ruwa ana kauna ta za haka yamma an ce sun yi shuka ta mace sai sabuwa suka yi a labari na sa a cikin ƙasa ta yi an yi shuka ko ina kuma ta yi kyawo ko ana ga ƙasa ta sa sai dai tana yaushi tana ƙaunar ruwa bata kai ga bushewa ba filar linasa ya tara manyan maluma na gari duka don shawara to kaji al'amari nasa duka an kace ai addu'a fil awwali in an ka samu sai a huta bita ta sa kuma yayi izini sai aje ai addu'a jami'in nan wanda babu kama ta sa walin kano ya zo da ashafa ya raba a gaban ciro ma don karatu an kasa har an ka sabke an ka aika can gida mai umar ne sai masallaci na sa kuma ya shigo a cikin haraba ya tsaya don addu'a kuma an ka zauna gunasa liman muhammadu sani shi ya addu'a duka an ka shafa uku don koyi nasa sarkinmu abdullahi ya miƙe tsaye ya ce ba kowa ya sani hali nasa me ka fahimta ga wanga kauli ɗan kaɗan ya kumsa dun ma'ana da makasudi na sa sabo dalili ne na irmanin ruwa kowan muna sabo hakikan ya isa wai sai mutu ba mu daina sabon rabbana wai ko mu sami ruwa cikin rahama ta sa kuma an kawace kowane tafiya shi kai a zuwa gida ne ko zuwa sha'ani nasa bayan salatu zuhuri to sai ga ruwa rana tana fai babu ko hadari nasa sau uku kofi do ana samun ruwa har yayyawa don yayi gudu turba ta sa kuma can dare Allah ya aiko ruwa an kwana har asuba ana sabuka ta sa haɗalanu shi ne wabili duka ya game korar fari kenan cikin larni na sa Allah shi sa wannan ruwa duka ya game dukan ƙasashe babu gefe ya isa to wajibi ne sai mu goda ubangiji ya ba mu sai mu yi godiyar ni'ima ta sa roƙon karimi na da daɗi ka sani don ba hani kuma babu kware guna sa in za ka roƙo roƙi Allah dan uwa shine da baiwa ba ragi ga abi nasa mun goda Allah sai salatu ga annabi Allah sahabbai nai da masu biya ta sa mun goda sarki adili mai taimako alhaju abdullahi jalla izan masa min kulli sharrin zahiri har baɗini kiyon ka sarki jalla don ƙarshe nasa Allahu ka san abdu ba maki garai makiyin ka shi ɗai ya zamo maki nasa mulki nawa ne ka sani aina ka ne sai wanda ka ba shi kaɗai ka riƙo nasa ko mumini ko kafili wada kan nufa dinin ka sai dai mumini ka riƙo nasa tuba to ba shi girar wanda kowa zai rika amma shi na gira ga addini nasa dini na islama da kabba annabi shine abin gira cikin zuciya ta za kowa ka so ne ka sani ya zalkula kowa ka ki ne ka babi shi sani nasa Allah ka taimaki wanga addini gwani mai taimako ne rabbana ka isan masa makiyinsa dukar ya su halaka su kai don annabin nan wanda babu kamata sa tamman muhammadu ya yi wa karkodiyar samun ruwa gunjallaran roƙo nasa lakabinsa shine ya fi shuhura dan amo an san shi har can ne sabballe nan kusa allah ka taimaki na mu sarki bayarho bayan sakar mu ga sai cikin ‘ya'ya nasa ya rabbi salli alannabi muhammadin babban fiyayye wanda babu gama ta sa
To, shi
bismillah rahman rahim ina goda allah nufi na kasida ta tsara sarakai na birnin kano sulaimanu shine na farko gare su bayan su alwalidulin kano cikin zamanin shehu ya sami mulki an so sulaimanu birnin kano kusan goma sha uku ya yi shi na yin sarauta da adalu a birnin kano bayansa sai zaɓu ɗan mahamudu sadauki da ranar mulkin kano da ilimi da hilmi akwai su ga dabo na allah ta'ala mirin kano kusan shekara ishirin har da shida ya yi shi na yin sarauta kano bayansa usman ɗanasa ne shi jalla ya baiwa mulkin kano hali na mai kyau shina tausayin musulmi amirin mutanen kano kusan shekara tara ya yi watanni kazalika usmanu sarkin kano bayansa an ba ƙananai shaƙiƙi manyan saraki na birnin kano idan an ka ce abdudu an sani bakon karofi sarakin kano sadauki kamata adalci a washi shina dauya abu sarkin kano kusan ka'idodi na mulkin kano shi ya kafa su a birnin kano yai shekaru 28 shina yin sarauta birnin kano bayansa an ba muhammadu bello shakikinsa ya kama mulkin kano da sadaka da kyauta halin bello ne da soyayya shura birnin kano kusan shekara goma sha ɗaya hakikan ya yi shi na yin sarauta kano bayan saɗa na samamman tukuru shi bai daɗe ba ga daular kano kusan shekara ɗaya tabba bukari cikin nasa mulki na birnin kano bayan sa'an ba aliyu ɗan maje karo fi da ya mallake duk kano kusan shekara tara ya yi shina yin sarauta hakikan birnin kano bayansa sai usdu manyan saraki maje nasarawa amirin kano sadauki da ya ce kowa ga haiba abbasu manyan sarakin kano karimi da ya ba a misali da shi ga dukkan saraki na birnin kano raddul mazalimi shi ya yi shi adalci akwai shiga sarkin kano kusan shekara goma sha shida ya yi da ƙarin watanni a daular kano saraki da an kai do zamani ne sun sallama masa sarkin kano abbatu dan abdu manyan saraki da sun ka wuce masu mulkin kano bayansa usmanu ya rike mulki bakwai shekaru sai watanni kano cikin zamani mai zuwan tambari sarkin musulmi a birnin kano ɗan abdu ne wanda ya iya zance shina da muda sarkin kano bayansa sai namu ya kama mulki bayar manyan sarakin kano mutum mai mutunci da kyawun sifa da kyawun ɗabi'a ga sarkin kano mutum mai basira mutum mai kamala mutum mai jamala amiri kano mutum mai fasaha da kyawu na fuska da kyawun halitta da sarkin kano mutum mai mukami da kyawun hali da ilimi da aiki da shi mai kano akwai kwarjini da muhiba wurinsa kowa shi na son sa sarkin kano akwai hankuri mai yawa ya yi shukura da shi duniya walladu an sano akwai hankali ya yi shuhura da shi da kunya da addin ga sarkin kano idan an yi taro idan an yi zancen adalci a yau kowa shi ce maka sarkin kano gabar yamma dama da hawan ku shaida ruwa tana gunsa sarkin kano ifa irin ta sani ban gani ba allah ka taimaki sarkin kano suna raka kansa shi an kasa mai muna son ka abdu amirin kano idan an yi taro ka tambayi saraki ka kyale mummunan mutanen kano wani an mutum wanda ya tsere tsara shila su ce maka sarkin kano wani an mutum malami adili tila su ce maka sarkin kano wani an mutum abidi salihi tila su ce maka sarkin kano wani na afifi da babu kwaɗai tila su ce maka sarkin kano ina mai nufin dun musulmi da khairi tila su ce maka sarkin kano in an ina mai karinci da bashi da tsoro kowa shi ce maka sarkin kano ina wanda ya ɗauki nauyin mutane na dukan jiha emiru kano shin a ba da mali tuli zai yawa tsarewar mutuncin sarkin kano da addin da irli kadai shi kaso rubuta halin namu sarkin kano in an ka ce nasa addin so shi na gilmarayinsa sarkin kano cikin zamani ne abubuwa da dama sun samu da ba su birnin kano shi ne na farko da ya je shi makka da dukkan saraki na birnin kano akwai masjidullah shi ya gina shi akwai masalaci ya birnin kano cikin zamani na ruwan larabawa na khartum suna nan a birnin kano da famfo da hitila cikin zamani na duk an ka kawo su birnin kano ofis da layi waya rediyo filinti da mail a birnin kano da asibiti hili na jirgin sama akwai makaranta ta tsattar kano akwai makaranta ta asibiti hakan akwai makarantar sana kano akwai kamfanin ciniki har masaƙa ta shoshi na mota birnin kano akwai ɗakunan shawara ko ina akwai laburere akwai bas kano da saura kasiran anan na takaita Allah shi kara ka sarkin Kano wurare da dama suna nan Kano tsakanin su baunun da sarkin Kano da ɗai ba a san wanda ya je wurin su ga dukan saraki na birnin Kano sarkin mu ya je da kai ne wurin su ya halarce su sarkin Kano zama ya sani jalla ɗaya da iko ba su ba ba shi ba sarkin Kano Allah shi jinkirtar aidon Muhammad shi ka arba'in shi ka sarautar Kano. Magaji shi zamɗa da sulbinsa ne shi kyautata bayansa sarkin Kano. Allah shi gafarta dukan saraki da sun kauce masu mulkin Kano. In agoda Allah da ya bani iko ni tsara waƙar sarakin Kano. Ina yin salatu bisa ga Muhammad dalilinsa an kai mun kai Kano. Allah kiyaye mu sharrin zamani da 'yan zamani har na birnin Kano. fasa ba'i na baitan da ƙarin bakwai adadi na waka sarakin kano muhammadu dan amushi ya yi waka ɗayan malaman majalisa ta kano bismillahir rahmanir rahim aboki na ga alƙarya da kyawu babu tankarta yawan birni gare ta yawan jama'a gare ta ita da kahu da nunuwa wutsaya a kai na saka ji sunanta mutane sun yawaita kwarai cikinta ina misalinta kano wallahi ta kasaita nan farewa baya ita zama ta tare duniya mazajen nasu har mata mutanen sharku har garbu yaminu shimalu domin ta mu ambaci ko kaɗan na nan ƙasashe masu bakunta da sun ka shigo a nan birnin kano da ban birnin ta da jamus da london ma siriya birnin ta da kar abuja ya mai kwatano faransawa birnin ta ibadun kobe kutado da ankarado a birnin ta kuma shi kaduna har unugu da wadar da karba birnin ta mutan bawan da farjanti mutan kinca ta birnin ta mutan gabudu da banton wuro kasa har barzar ta mutanen misira har farlomi har zandara birnin ta jazair sa mutan tunan muruku akwai su birnin ta mutan hartun da bagdada da farisu du a birninta da magarawa suna da yawa ba sun fi gida birninta da tokyo haɗara burusu mutan london a birninta bale kuma nan kusan kamar haɗe jagumila birninta ka zaure daure har katsina mutanen birnin birninta mutan zazzau suna da yawa akwai baki a birninta katagun jos da bauchi duka mutan jama'ar birninta misau hakan suna da yawa mutan adamawa birninta da sokoto har da sokoto ko garin shehu suna da yawa mutanenta kano ta sami albarka wurinta wurin mutanenta mutanen gwandu argungu da ya wuri duk a birninta takaitawa ni kai nan tun da ni haura saba'inta akwai kuma hakimai na gari suna da yawa wakilanta bale mai unguwa har unguwa da yawa birninta mu ambaci hakimai na gari zama su ne mutanenta da madakin kano shehu a yau babban su ne nata kano dunna ga hannunsa zuwa babban su sarkinta amiru dawaki adamu do ayyuka na garai nata jikan abdu dan manya sanusi ubansa sarkinta da wali garba mai shari'a in aka kaya gyaggyarta da sarki shanu mamman sani shi kari ko ga birninta akwai mutawalli baitul mali shine mai kadubanta muhammad almuniru shike da yan wasa nata akwai ma'ajinta ibrahim manyan baitu nata da sarkin yaƙi usman uban ulama nata fashi ne shugaban ulama wajen ingilishinta da ja'idanawa an bashi wakilai har na jirginta da alƙalai guda uku gari domin hukuncinta akwai babban akwai ƙaramin na uku a suku birninta da alƙalai kamar ishirin da uku cikin gabashenta da malamai cikinta kwarai akwai ilimi a birninta akwai ilimi na tauhidi huruwa kaji shuhurarta da tarihi da na haudunga balaga dutana da ita da tasirifi hisabi har da haɗi babu tamkarta hadisi sun matafsiru da kuran baja da ita da ungun ne suna da yawa mu fara da gabacinta akwai ƙoba ta wambai ce diye feru makahinta akwai darma da dukawa ciromawa kasa da ita akwai kuma yan awaki da koki kwalwa tudun nubawanta a wajen nan da sharbar yan muruci da kurnu ita akwai mafarar yan doya da lalloki kasa da ita akwai matukani jujin yan labu zai tawasa da ita da dukawa da gwangwazo dan bazau da dukududdufawanta akwai zati mace diga bari ta kalma wasa da ita tana da mazan kwarai zangon bare bari unguwa da ita akwai alkantara da tudun wada daure kasa da ita akwai bakin zuwo malam ganari kasa sharifanta akwai gada sawa yola akwai ta do an santa an santa waɗannan du suna gajiyar gabar an san wakilinta da ɗan da gudau sai yalwa galadanci da sankaita akwai lokon makera da kai ga maɗi su sada ita akwai hausawa mai aduwa a yaƙi magogalu da ita akwai yar kasuwa su da wajen gausai kasa da ita da sabon sara man da wari ciranci dokali sabta da man ladan da warure mararraba rijiya huduta akwai madungurin da bakin ruwa duka unguwa da ita akwai kuma maduga wa garan gamawa du a birninta akwai magashi da gyaran ya a ka haɗa kalisabta waɗannan duk suna a gajiyar wakilin yammashi da ita akwai alfindiki da ganeji ɗorayi kasa da ita da dogon rai da gwangwazo kan karoyi duwa birninta da ƙofar mata sa kabara da kurawa birninta da durmin dungura kurma wari min kira sa da ita da nasarawa da tsoron ɗinki sagagi da sheshenta tudu na wazirci sa'udilawa ya kasai da zangonta akwai wata unguwa ta gini akwai zage musa da ita akwai wata unguwa a cikinta marmara kaji sunanta masaƙa sun yawaita kwarai na kante babu tankarta da turawa suna ta zuwa suna kallon masaƙanta ba har kurɗi suke ba su su ɗau hoto na saƙarta suna ta zuwa iri da iri mazajen nasu har mata waɗannan duk suna gajiyar kudu an san wakilinta akwai adakawa arzai akwai adakawa arzai dandali aikawan santa da ce da da har juma'a madabu ka daita akwai dunkui da limanci ka bawa da garki daita akwai durmin da je daurawa dukurawa sirawarta akwai kuma gangamau kan giwa gwamma da doka da ita mazugar rijiya biyu sa masaƙa duk da sararinta da yan tandu da shatsari makulla tudun makeranta akwai kuma kabuwa akwai dawa naukan tudu da ita waɗannan duk suna ga jihar shimali can arewanta muhammadu ibnu mahamudin a yau shi ne wakilinta da ƙofofi suna da mutara da muli tsafta akwai nasara ƙofar wai kakan sakali kasa da ita mazugala ka buga duka wuyawan bai ka ƙofata akwai kuma sabuwar ƙofa guda biyu na isa da ita da wa nausa da ƙowar mata duk an santa an santa akwai ƙofar ruwa sai ɗan agundi sai musa da ita gadon kaya babu tamba ba ala adadi na ƙofarta tana da garuruwa da yawa na hakim mai ƙawayenta mu fara daga kan ringin mu je geza waɗan barta da ɓaɓura min ji da ungogo fansanta da duci da zaki rai kumbo tsunanan sai kasa da ita da bakin toba har gwarzo da kura har ba mu fishe ta akwai ƙara har da wudil da waki tudun wada da ita akwai birnin kudu da gwaran shi mai lamzo musa da ita mu ambaci garki har jahun kiriu sai musa da ita mu ambaci hakimai na waje jami'an dumuli sabta da waki mu ce gaba ma zama shine ka ikonta akwai wambai a kura shi ke ɗayan ruwa saune nata kusan kuma bici ɗan ne da sarkin baya ɗan bata amiru da waki gwarzo yake kasa ƙara sarkinta akwai rano ta yi shura an sani an san shi sarkinta da wakin toba an santa a yanzu faɗan amarnata akwai ringin tafi da yake duk an san shi an santa su mai da turaki shi karikon ta gwarzo ne shi gyara ta da sarkin duci na can duci shi ne hakimi nata da ɗan kadai wudir shi ke yanzu domin an fa juya ta magajin ma'almi na can tudun wada shi ka ikonta akwai ga yanzu ɗan makwayo shi ne hakimi nata da ɗan darman kiru yake yanzu shi ne hakimi nata akwai birnin kudu sarkin tana can shi ka ikonta gwaran barde akwai jahun dan lawali ka mulkinta akwai kuma zakirai doka ji shi ne hakimi nata da barde garki sabo ne shi na can shi ka gyaranta da alhaji dan ruwa ta shike shi na gezawa an santa da babura can da dan isa kusan da yanzu shidda ita akwai kuma min jibil shi dan buran ne hakimi nata kasa kumbozu dan maje shi ne hakimi nata akwai ungo gwasai wakafu makama na ta karfata sana'a ba a bisa a fi muwan baci gwargwado nata madunka kowane nau'i na dunki na ga birninta jalala har da labati da riga har da wandonta makera har fari da baki suna nan zayawa garata akwai marina da masu bugu da yan guga birninta da yan shanu da yan doki awakayar dumakanta da yan fawa da yan sari da yan fata majemanta badukai har da fato ma suna da yawa birninta da yan kwano da yan tasa balai haja adon mata mawanka duk da yan koli ma'auna ba misalinta da tabarni da yan yagiya bale yan goro ba ita katifa har matashin kai gadaje har kujerinta da yan roƙo da yan doya kara kuma itacinta harawa masu sai sheta suna da yawa lisafta ƙasa ta gini ƙasar shabi duka ne har da tulunta waɗansu ruwa zuma da maɗi da mai nono na shanunta maroƙa har da masu da koro kaye da ribanta akwai ɓanna kwarai da yawa salaha duk tana da ita da ɗaya babban gari haka ne yawan ɓanna da gyaranta cigas ne a san a fayaruwar a shararufar da ita fatake ba a lissafi da dillalai na birninta wurin ilimi na zamani bana iya ba da jumlarta shina da yawa ka tambayi masu ilimin ingilishinta masallaci akwai shi kano da bango har bitillunta da layi rediyo da waya da obil babu tankarta da medil har birin duka da albiti ya wina ita da hili babu tankarsa wurin sabkar jiraganta wurin ilimi na tsafta har sana'a baja da ita wurin ciniki wurin saƙa ta shoshi can wurin mota bui utu na shawara da yawa kaɗan ne ni faɗa nata bale fa gyaɗa walau landan sun san babu tamkarta akwai begen gani gun wanda duk bai zo birninta akwai shauƙi na komawa ga ɗan birni da ya santa zama ita ta yi suna duniya duk wallahin jita suna cewa gari in ba kano jeji ba shuhurarta dubu tamkaka in mari kake fariya birninta dubu tamkaka in ilimi kake fariya birninta dubutan kaka in alheri kake bariya birninta sana'a kowace malam dubutan kaka birninta baɗai tsarin adon mulki du an santa an santa masallaci wurin juma'a baka ga gari kama da ita baɗai ranar hawan idi ga komowa ina ita hawan daushe na sarkin ta karance ba irin nata da addini da imani akwai turin mutanenta muhammadu bello dan shehu mujaddidi ya yi zancen ta fashi ya ce ga albarka kano kan babu tankarta sokoto ko akwai nuri hakikan ba kai yi ta yawan fadin kasa zazzau hakikan ba misalinta Kano ta sami mai waka Muhammadu dan mutanenta da dan amu yayi shura kan shi na nan yanzu birninta kasar gaya an kai ubansa tsangaya kaji sunanta Muhammadu za yi sunansa tabaraka da shi gafarta an haihe shi ya bu a zamanin zaki ubangijinta hukuncin jallayen mai sai kano tsakiya birninta a marmara yanzu nan shi ke dai ka ce allah shi jinkirta dalili na sulaimanu duwan san shi walinta cikin zamani na abdullahi ba ya ruka ji sarkinta a ya allah ka kai rahama garai kuma ko ka gafarta fatamman na yabo da yawa ga allah wanda ya yota cikin zamani na sarkin musa nusi ka ji zakinta ilahi karayin ni'ima garai ta ko ka karata ka gafarta ma mai waka da dukan wanda ya ji ta waye har ubannin mu da sun karge mu ya anta musulmi wanda ya mutu da mai rai duka gafarta ina gode ma Allah wanda ya kyauta shi kyauta ina kuma in salatu da sallama bisa mai bin kyauta Muhammadu shugaban bansa maza janna mu har mata ɗari biyu ga bakwai ƙari yabo domin Kano don ta. Alhamdulillah.